الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام مجلسين أشرين شدة muna bayani har yanzu akan ayyukan mai hisba sannan kuma a ƙarƙashin haka ana bayani akan halascin gwamnati ta shiga cikin harkokin kasuwanci domin ta daidaita farashi idan akwai wasa da 'yan kasuwa suke da farashi sannan ya halatta ta daidaita farashi na mu'amaloli da ake yi malamin taimiyya na mana bayani a ƙarƙashin zagayen da ya mana muka samu riba kafa mai tsawo yana mana bayani akan wasu mu'amaloli na shari'ar musulunci wanda dukkanin su suna shiga ƙarƙashin lema ta a sharika wato mu'amala ta tarayya wane kawo wane kawo sannan a gefe guda yana mana bayani akan hukunci na ijara wato kwadugo ka ɗauki wani ka sa shi ya maka aiki domin ka biya shi yana ƙoƙarin bambanta mana tsakaninsu da kuma yadda shari'ar musulunci ta ɗauki kowanne daga cikinsu malam ya ce rahmatullahi alaihi wal muzara'atu asalu min al mu'ajarati ka ba da gonarka ku yi mu'amala ta tarayya da wani ya zo ya noma sai ku raba abin da aka samu asalu wannan mu'amalar ta fi asali min almu'adarati fiye da mu'amala ta kwadugu ta fita wa aqrabu ila al-adli wal usuli kuma waccan ta fi kusa da adalci kuma ta fi kusa da me ta fi kusa da al-usul tuwatsun shari'ar musulunci daga cikin usul na shari'ar musulunci akwai kiyaye haƙƙin ma'abota mu'amala su biyu shari'ar musulunci a tsaye take ta kare haƙƙin ɗan kasuwa da kuma haƙƙin kastomomi wato masu siyan kaya idan 'yan kwadugo ne shari'ar musulunci a tsaye take ta kare haƙƙin kowane ɓangare daga wanda aka ɗauka kwadugo da kuma wanda ya ba shi kwadugo to haka dan sharika ne kaga wannan usul yana cikin usul so daga shi kusa da adalci فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم domin masu tarayya guda biyu idan kai ka zo da gona kana da gonarka ka ba wani ka ya noma ya aikata ta da sharadin idan kun gama sai ku raba abin da aka samu to kaga za ku yi tarayya fil maghnam da abin da aka samu za a raba tare wal maghram in an yi asara ma za a raba tare الغرم الغنم بالغرم والغرم بالغنم الغنم بالغرم والغنم بالغنم ƙa'ida ce ta fikir algurmu bil gun haka suke tafiya almagnam abinda aka samu daɗi shi almagram abinda aka rasa kowa ya hau kan kowa na asara an yi noman nan bana sai aka samu dama masana sun ce insha Allah za a iya samun buhu 60 na masara kawai sai aka samu buhu 70 ma kaga magnamiyan yawa kowa sai ya ɗau talatin da biyar biyar rabi da rabi in kuma kafin nan an fitar da zakka to sai a fitar da zakka sannan na biyu baɗi da aka zo za a yi masana suka ce za a iya samun buhu sittin sai aka samu buhu arba'in kaga a tara buhu ashirin a tsammanin da aka yi an samu magrami ka kowa ya shiga an yi tarayya saɓanin mai nan a muzara'a bi khilafil mu'ajarati sabanin idan kwadugo ka ɗauki mutum ka ce maka ka gayyato shi ka ce ya noma maka gonar ka za ka biyan za ka biya shi kaza kullum idan ya aikin yini za ka ba shi kaza aka gama noma watanni hudu ko watanni uku masara ga baki ɗaya ba ta yi kyau ba yanzu waye da magrami waye da magrami mai gona yana da magrami shi ko mai noma fa dan kwadugo ina da magnami ko bashi aka yi aka tara kuɗin ba a biya shi ba ya ta tarawa bai an san ko sisi yanzu sai ka biya shi kuɗin shi ko sisi ba zai a tara ba saboda ya maka aiki to amma inda tarayya kuka yi fa kowa zai ji jiki shine malam ibn tamiya ba mu wannan ka'idar al muzara'atu asalu min al mu'ajarati wa aqrabu ila al adli wal usul fa inna sahib al ardi domin mai gona taslamu lahu al-ujratu wal musta'jir qad yahsulu lahu zar'un wa qad la yahsulu فإن صاحب الأرض تسلم له الأ- تسلم تس- تسلم له الأجرة مي- مي- مي- مي- ميغونا كو ميغونا زي إيه زما تسلم له الأجرة دولي كدين جزاس فتح والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يس... قد لا يحصل shi kuma wanda aka ɗauka kwadugo zai iya samun shukar wanda ya ɗauka kwadugo zai iya ɗauka zai iya samun hatsi kuma zai iya zama bai samu ba shi ku wancan dole a biya shi kudin shi wal ulama'u mukhtalifuna fi jawazi hada wa jawazi hada malamai sun yi sabani akan halaccin wancan da wancan akwai malaman da suke ganin wai mu'ajara bata halasta ba wasu kuma suna ganin ta halasta akwai masu ganin cewa muzara'a bata halasta ba ita kuma ita ma wasu suka ce ta halasta wasahihu jawazuhuma magana ingantacciya dukkan sun halasta ya halasta ka kira wani ku kulla mu'ajara da shi noma mun gonan nan zan rika biyan ka kaza kullum sannan ya halarta ka gayyato wani ko ya zo ya ce to ba mu ga kuɗi na zan sa a gonarka zan ya zan noma ta ka ce ka yadda shi kenan aka gama duk abin da aka samu a raba biyu shi ya ɗau rabi kai ka ɗau rabi dukkanin sun halasta so daga sabanin da aka yi sabani ne wanda ba yi da ƙarfi wa sawa'un kanat al-ardu muqta'atan aw lam takun muqta'atan kuma daidai ne waɗannan mu'amalolin guda biyu duk sun halatta a ƙasar da take muqta'a wace ƙasa ce muqta'a akwai tsarin da ake da shi da ake ce mishi al-iqta al-iqta'u ba feudalism ba akwai tsarin musulunci da ake da shi nizamul iqta tun zamanin manzo sama akwai shi shugaba ne in aka samu gonaki sai ya zo sai ya ce to ya yanka mawa ne ya ci gaba da noma ta wannan gonar ta wane ce ya yanka mishi ya bashi amma da sharaɗin noma ta zai riƙa yi kuma ba ta gado ba ce ba za a gaje shi ba ita ce ake ce mata al'adul muqba shugaba ya yanka gona ko ya yanka fili ya ba mutum ya ce ya ci gaba da noma tsawon rayuwarsa amma kuma ta gwamnati ce shi ne ake ce mishi al'iqba kasar da aka ma haka ita ce ake ce masa al'abdul muqta'a to ya halasta ko irin wannan kasar ce ko ba irin ta ba ya halasta ai mu'ajira ya halasta kuma ai musharaka ai ai muzara'a ya halasta shugaba ya yanka ya ba mutum gona ya gayyato wani ya ce ya noma mishi ya biya shi sannan ya halasta ya gayyato wani ya ce ni ba ni da kudin noma gonan nan amma ka noma ka yi aiki a ciki amma duk abin da muka samu tun da ni mallaki na ce gonar kai kuma kana da kuɗi kana da dabarar noma abin da muka samu sai mu raba gida biyu ta farko mu'ajara ta biyu kuma me muzara duka ya halasta wa ma alimtu ahadan min ulama'il muslimina ban san wani daga cikin malaman musulmai ko kwara ɗaya ba la ahlal mazahibil arba'ati wala ghayrahum ko dai cikin malaman mazhabobi hudu hanafiya malikiya shafi'iyya hanabila wala ghayrahum ko kuma wasu daga cikin su ban san qala inna ijarata al-iqta'i la tajuz ban san wanda yace wai dan an ba shugaba ya baka gona ga kanoma kai kuma baya halatta ka ka bada ka bada ka bada kwaduwanta shi ban san wanda ya bada wannan fatawar ba wa ma zala al-muslimuna yu'jiruna al-ardha ba musulmai ba su gushe ba suna ba da kwadugon fili almuqta'ata wacce ta kasance shugaba ya yanka ya ba wani ya ce ya noma min zamanin sahabati ila zamanin hata tun da daga zamanin sahabbai har zuwa zamanin mu yau in ji shekul islamin taimiyya musulmai suna wannan mu'amala so da ban san wani ya ce bai san wani malamin da ya haramta ba lakin na ba'adu ahli zamanina yace sai dai an samu su daga cikin mutanen zamanin mu malaman karni na takwas domin shekul islam taimiyya rahmatullahi alai ya rayu ne a karni na takwas shi yasa al-imam ibn hajar ya masa tarihi a cikin ad-durarul kamila fil ayan samina ya masa tarjama mai tsawo ابتدعوا هذا القول su suka kirkiro wannan magana suka ce wai baya halatta in shugaba ya yanka gona ya baka ya ce ka noma ta wai baya halatta kai kuma ka bada kwadugonta ita wannan magana ce ta bid'a sabuwar magana ce a shari'a sahabbai sun yi haka aka yi ta yi aka yi ta yi aka yi ta yi aka yi ta yi aka yi ta yi har zuwa zamanin shekul islam tabiya rahmatullahi alai ya ce a zamanin sa ne ya fara jin wasu malamai sun zo suna cewa bai halasta ba qalu suka ce ku ji abin da suka yi li'annal muqta'a domin wanda shugaban ya yanka masa la yamliku al-manfa'at ai bai mallaki amfani gonar ba tashi ba ce fayasiru kal musta'iri hukuncin shi ɗaya kenan da wanda ya aro idan akral ardal mu'arata idan ya je ya bada haya gona da ya je ya aro ya halatta ka bada ya halatta ka aro abu kuma ka je kai kuma ka bada haya shi yanzu misali sai mutum ya aro mashin din wani shi da Allah ba na aron mashin ɗinka zan je sabon garin in dawo sai ya bashi mashin yana bashi mashin sai shi kuma sai ya zo ya haɗu da wani sai ce musu da Allah mashin din nan ka bani haye shi zan je samar nawa za ka ban je zan zuba mai na amma kuma nawa zan biya ka sai suka ce wanda shugaba ya yanka gona ya bashi to kalmusta iri hukuncin su ɗaya da wannan mai bada ara so daga shi ma in wancan bai halatta ya bada ya bada hayar abin da ya ara ba to haka shi ma wannan da shugaba yanka masa wata gona ya ce ya raya ta ya ci gaba da cin gajiyarta matuƙar rayuwarsa ya ce shi ma bai halasta ba in ji mutanen zamanin shekul islam taimiyya nan ya hikaito abin da suke cewa shi yasa ya ce wa ƙalu ƙalu suka ce li'annal muqta'a wanda aka yanka ma fili ko aka yanka ma ƙasa aka ce ya noma la yamliku manfa'ata ai bai mallaki amfanin gonar ba tashi bace فيصير كالمستعير إذا أكر الأرض المعارة hukuncin shi ya zama kamar mutumin da ya je ya argona kenan da ya areta kuma ya je yana ba da hayata hukuncin su dai in ji su sai malai ibn taymiya sai ya ce wa hadal qiyasu khata'un li wajhayn wannan kiyasin da suka yi suka ce al muqta'u kal musta'iri yace kiyasi ne na kuskure kiyasi ne na kuskure liwajhain saboda fuskoki biyu ga suna ahaduhuma na farko anna almusta'ira lam takun almanfa'atu haqqan lahu ai wanda ya aro da ya ara ai ba an bashi wannan abun bane an ce ya zama mallakarsa ko an bashi cewa aka yi je ka dawo da ita ya ari mashin ko kuma ya ce a ara mushi gona sai aka ara mushi gona ai ba an mallaka mishi bane wa inna ma tabarra'a lahu al-mu'ir biha shi dai wanda ya ara masa ya masa ne fi sabilillah ya bashi shine tabarra'a da ainu wa amma aradil muslimin amma kasashen musulmai wanda musulmai suka mallaka wanda suke karkashin shugaban musulunci fa manfa'atuha haqqul lil muslimin amfanin su na musulmai ne duka kuma sai shugaba ya ware kai ce kai ga ka takace ka je ka noma wa waliyul amri qasimun shi kuma shugaba mai rabawa ne yaqsimu bainahum huquqahum shi yake raba musu haƙoƙinsu laysa mutabarri'an lahum kal mu'in ba wai kyauta ya musu ba ba ya musu fi sabilillahi bane kal mu'in kamar mai bada abu shi yasa yana cikin ci baya shugaba yayi titi sai ai kungiya a tafi aji a cewa an je a mashi godiya wallahi ci baya ne amma hangar musulunci wajibinsa ne ya yi wajibinsa ne ya je ya yi ya waje ba ya yi domin manfa'an musulmai manfa'a al'umma ce shi aikinsa shine ya gudanar da waɗannan abubuwan kamar yadda ake bukata don maslahar mutane amma ba kyauta ya musu ba nasi ne ya ba su هذه بضاعتنا ردت ilaina kayanmu ne aka ga mana da kayanmu to menene na kuma zuwa aje ai kungiya a ce an tafi aje ai godiya shi baya ne duk da ana yi Allah shi kyauta wal muqta'u yastawfi al manfa'ata bi hukmi al istihqaq shi kuma wanda aka yanka masa wannan wajen aka bashi yastawfi al manfa'ata shi zai cika cin gajiyar wannan abin bi hukmi listihqa a hukuncin ya cancanta saboda shugaba ya dauki takarda ya bashi ya ce wannan gonar taka gashi na baka ita ka ci gaba da noma ta matuƙar rayuwarka shine nizamul iqta da ake da shi kama yastawfi al-mawqufu alayhi manafi al-waqt wa aula kamar yadda wanda aka masa waƙafi shi ma yake cin gajiyar amfanin waƙafinsa kai fiye da haka ma in aka yi wa mutum waƙafi aka ce wannan abin na waƙafi ne misali sai wani mai dukiya kawai sai zo ya gina wani tafkeken gida sai ce ya ba ɗaliban medicine na jami'ar Ahmadu Bello duk ɗalibi musulmi ɗan jami'ar Ahmadu Bello da ya zo medicine kawai ya zo ya zauna a cikin wannan gidan kyauta gidan shi ne haga na waƙafi zai ci gajiya wannan ɗakin zai ci gajiya wannan ɗakin idan da za a ba mutum sai ce to shi shi ya je ya samu nazir sai ce shi baya da bukatar shi domin yana da wani daki amma dai yana bukatar in an yadda zai kawo wani shi ya rika biya ya halasta in nazirul waqf ya yadda masa ya halasta amma da sharadin sai nazirul waqf ya yadda fa in nazirul waqf ya ce bai yadda ba ba a wannan ba wannan cikin tsarin mu to shi kenan yanzu baya halasta in ya je ta bayan gida to ya aikata haram da abin da kuma yi ya saba ma Allah madaukakin sarki so daga wanda aka yanka mishi ƙasa aka bashi shugaba ya ce ya cancanta ya tasarrufi da wannan amma da sharaɗin ba zai saida ba amma ya halatta zai iya bada haya ya halatta zai iya bada haya ya rika cin kuɗin domin gona aka ce ai ya gyara shi kuma ya ga ba zai iya nomawa ba ga wani ya zo shi kuma ya ce zai noma yana da kuɗin da zai yi so da kai ya halatta ya bashi ya ce to gashi ka noma in ya noma shi kuma sai ya bashi kudin ya biya shi kudin shi mun gane ya halatta wa idza jaza lil mawqufi alayhi an yu'jira al waqfa idan ya halatta wanda aka mishi waqafi ya bada hayan waqafin da aka mishi wa in amkana an yamuta fatanfasikha al ijaratu bi mauti sannan kuma ai zai yiwu a ce ya mutu sai wannan ijarar da yayi ta zama ta lalace bi mautihi da mutuwarsa ala asahi qawlayn ulama'i a magana tafi inganci daga cikin maganganu malamai guda maganganu biyu da malamai suka yi idan shi wanda aka yi mawakafin ya mutu to wannan ijarar ta kare an ba wani gida aka yi masa wakafi aka ce gida ne na wakafi fi sabilillah ya zauna shi kuma sai ya gaba zai iya zama ba to ya halatta ya ɗauko wani ya sa shi haya shi kuma sai karɓan kuɗin haya ya halasta amma da ya mutu to wannan wannan ijara ta lalace domin dama an bashi ne shi ya zauna fala an ya juza للمقطع أن يؤجر الإقطاع to kenan wanda aka yanka ma ƙasa shi ya fi cancanta وإن فسخت الإجارة بموته أو غير ذلك شيما كودا إجارة وتقاد بزي لا لا زي كاري إذا يموت هذا يا هلا السكينة بطريقة الأولى والأحرى تحني الدتفشن تحني ما كينا ونا يافشن شنتا ونا يافداشيوا kenan wanda aka bashi ƙasa aka yanka masa ya fi haƙƙi fiye da wa fiye da wanda aka mawakaci ya fi so da wannan fa shugaba ne fa gabaki ɗaya ba shi fa wannan ko wani daga cikin mutane ne ya wakafan daga ya halasta ai duk wannan fa istitrari ne na Sheikhul Islam Taymiya yana mana bayani akan halaccin shugaba ya shigo cikin kasuwa ko ya shigo cikin ma'amalolin mutane domin ya daidaita farashin abinda suke gudanarwa na mu'amalolinsu ba tare da an cuci kowane bangare ba to shine sai duk muka samu wannan riba kafa kaga ne kafa ai babba ce Allah shi taimake mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi